الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل قراتمنا مختصر عبد الرحمن الأخضري وانا شيء إذا مدرس من الأشياء تكنسكو kwana a tashi an sauke a halittu to na sa mu sauke zaman lafiya a zaman duniya lafiya a haɗu da ubangiji cikin rahama malami yana cewa wa idza sallama al-imamu haka ne na'am yace wa idza sallama al-imamu qabla kamal as-salati sabbaha bihi sabbaha bihi man khalfahu وإن صدقه كمل صلاته وسجد بعد السلام وإن شك في خبره سأل عدلين وجاز لهما الكلام في ذلك وإن تيقن الكمال عمل على يقينه وترك وترك العدلين إلا أن يكفر الناس خلفه فيترك يقينه ويرجع إليه yace idan limami sallama wa idan sallama al-imamu il limami ya sallame daga sallah qabla kamali salati kafin sallah ta cika nan ya yi amfani da lafazin kafin sallah ta cika bai ce idan raka'a ɗaya ta rage masa ko raka'a biyu ko raka'a uku ba saboda duk koma nawa ne dai rashin kammala sallah yawwa in dai liman ya ce assalamu alaikum alhali sallah ba ta cika ba akwai sauran raka'a da aka tabbatar bai kare ba sallah ce ta azhar maimakon yi raka'a hudu ya raka'a uku magariba ce ya raka'a biyu a zaman tahiyyar nan sai kuka ga sallama bai tashi ya kawo ta uku ba misali to kowane hali ne dai sabbaha bihi man khalfahu wanda yake bayansa ma'ana mamu sai masa tasbihi ce subhanallahi in ko aka yi tasbihi insha Allah zai gane cewa dalili wani dalili ne yasa aka yi tasbihi zai hararo cewa ya rasa wani abu yace fa in saddaqahu in shi liman din ya gaskata wanda yayi tasbihi domin wanda yayi tasbihi tasbihin sa yana bada labari ne cewa fa sallah ba ta ba da haka labari labari kuma yahtamilu sidqa wal kadhib ko a ka'idar malamai ko a ƙa'idar duk masu hankalin duniya duk abin da aka ce labari ne to zai iya zama gaskiya zai iya zama ƙarya to kai liman idan ka gaskata wannan tasbihin da yake nuna cewa sallah ba ta cika ba in ya gaskata wannan labari kammala salatu to sai ya kammala sallah sai ya dawo in misali ya yi sallama ne sai aka yi masa tasbihi sai gane cewa a raka'a biyu bai yi magariba ce bai tashi ya kawo ɗaya ba sai ya miki yawwa sai ya kabbarar harama ya karanta fatiha kawai ya yi ruku'u ya dago jama'a suna bin su ya tafi sujada ya yi sujada daya ya zauna ya ta biyu ya zauna ya tafiya wa sajada ba'da salami sai ya sallama sannan kuma sai ya sujada abin nan ba'diyya saboda me wannan sallamar da yayi ai kari ko yawwa ta doro akan aikin sallarsa mun gane wannan ba shi da wahalar fahimta ya ce wa in shakka fi khabarihi in kuma ya yi kokwanton labarin wannan mai tasbihi shi bai yadda cewa sallarsa ba cika ba a ganinsa sallarsa ta cika ko kuma kokwanto ya samu in gani shi yasa ce wa in shakka in yi kokwanto fi khabarihi a labarin wannan mai ba da labarin sai ce sa'ala adalai ne sai ya tambayi adalai guda biyu ya san a cikin mamunsa dama akwai wanda ya gamsu da su ce malam wani malam wani me ra'ayi yana tsaye da yana fuskantar nan tun da ya ko da ya riga ya sallama ya juye ya ce me ra'ayin ku me aka yi tun da dama ya san waɗannan mutane to waɗanda suke wannan adalatar su yi akar makallawa ai gashi gashi gashi ga abin da ya faru wajaza lahumal kalamu fi zalika su din a nan lokacin a yi magana ya halatta shi ma yi tambayar duk ba matsala in da ma shi ya riga ya sallama su ne suke cikin sallah sai ya juya shi a malam wani da malam wani da Allah me kuke gani haka wanda yi wannan tasbihin da gaske sallah ba ta cika ba ni a fahimta ta mun gama sallah sallama da ne daidai sai sai a malam ka rage ka rage raka'a daya shikenan kuma ba dogon bayani kuma kai faɗi iya abin da zai gamsar da liman abin da ya faru sai ka ce a dama kaza da kaza sai ka buɗe wani labari daban sai a doguwar zance ba haka ba yau amma dai ka ce eh kwarai an rage raka'a shikenan to wannan ka yi maganar a wani lokaci ya halatta mun fahimci abu in aka faɗi wannan kaga sai amfani da wannan labari me ya labarin ko dai sallah ta rage ma'ana an rage ta ba a cika ta ba to sai ya cika ko kuma sai a ai sallah ka daidai ce shikenan shi ya kare su sai su sallah mun fahimci abu ko ba komai a kansu to sai ce wa in ta yaqana kamala in ko yana da yaqini akan cewa sallar ta cika amila ala yaqini to yi aiki da yaqinin sa kun ga wancan tambaya ta taso saboda me kokonto wannan kuma yaqini ne da shi to sai yi aiki da yaqinin sa wa taraka al-adlaini ya rabu da waɗannan adalai guda biyu ya kyale su ba ma ya tambaye su ba illa an yaktura an-nasu khalfahu sai idan adadin mutanen da yawa a bayansa domin in adadin mutane da yawa kuma duk suka yarda da cewa akwai wannan tasbihin ba sai komai ba fa ya turku ya qina ku to sai ya bar wa yaqinin sa saboda yawan mutane wa yardi ilayhi mai koma zuwa ga yaqinin yaqinin mutane da yawa ya fi yaqinin mun ku ta wannan shine karshen abin da malami ya kawo mana a wannan littafi mai albarka mai fa'ida mai tarin ilimi musamman a babin sallah musamman kuma a wannan babi mai sarkakiya na sanin wato sujudu sahwi kuma shine dai karshen wannan littafi na muktasar akbar muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka cikin abin da muka karanta Allah madauki ya ƙara mana fahimtar sallah sarki da sallah da dukkan ma addinin musulunci baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka ji kun ga yadda ranaku za a ce yadda suke wucewa a wannan ban sani ko kwana wata nawa muka ɗauka ko shekara ban sani ko wasu sun rike ɗan yaushe muka fara mun shekara ɗaya ko yawwa an fi shekara kaga a shekara guda duk da cewa ba kullum ake samu a yi ba allah maɗauki ya kawo mu mun gama wani lissafi inda wanda ya ɗauki ke zuwa da littafin ta kullum ya cancanci shi ya gama littafin nan insha Allah ya fahimci shi to haka karatu yake in kullum kana sa rana za ka yi za ka yi za ka yi za ka fara za ka fara kuma baka fara ba to haka rayuwarka za ka tafi ka tsare illa yanzu la Allah a cikin wanda muka fara da su wasu wani babu shi yanzu ko kuma mun fara da shi wasu wani kuma daga baya ya samu a kai to duka gashi Allah mutum ya kawo karshen cewa an kare wannan littafi kuma da nake faɗa littafi kuma mai muhimmanci a sai tunanin kuma insha Allah nan gaba mai zami wasu suna ba da shawarar ko a maimaita shi wasu kuma suna ba da shawarar a tuno wani abu to kafin da yanke me zami din insha Allah za mu su gaba da ƙarasa shi wancan na wato ila sa'ada a sauran kwanaki mu gama yanke shawarar insha Allah me za mu yi bayan wannan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a ciki a muna kuma roƙonsa ya amfanar da mu abinda muka karanta din da ba mu ikon aiki da shi ya ga wani ya ɗaga hannu ko ya alaikum eh ba ta iya shi ne mai inganci in an yi ba a ji ko kabli ka dago daga sujadan nan tafi kawai sallama za ka gasu kai tafiya ba wannan shi fi inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a yadda littafan mu na malikiya suka rubuta za a yi tafiya sai dai a riwayoyi da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan abun ba wanda ya ambata tafiya babu tafiya ce yawwa haka ya sallama bayan ya dago daga sujada ta biyu ina samu dai na'am wannan ne tabbata guda biyu farko kamar lokacin da kace idan liman zai tashi ciko na biyu zai yi takbiratul ihram ya hira da ya sallama ba ci aka ya san wa sallama qabla kamali salatihi ba yau kafara harama ne in kai riga kai sallama me za ka kuma ai ka fita daga sallah da me za ka dawo cikin sallah yau karrama ce amma ai kafara harama ce don ya dawo cikin sallah yau ba kawai tashi zai yi aji ya fara karatun fatiha ba an bai shiga sallah ba tun da ya yi sallama ce wannan shi ne
abin da ya shafi almururu bai na yadda yin musulmi akwai wani iyaka da aka iyakance ne sai idan mutum ya wuce ba matsala na'am an tambayi malam muhammad bin salih al-uthaymin akan wannan sau da yawa mutane suna wahal da kansu dangane da menene iyakar da mutum zai iya wucewa ta gaban mai sallah wani sai ka ga mai sallah can kuma yana ta zagaye haka da nisa asalin abin shine hali biyu ne ko dai mutum yana sallah ya sa sutura a gabansa in mutum ya sa sutura a gabansa haramun ne ka wuce tsakaninsa da sutura mun fahimci wannan yawwa in dai ga sutura a gaban mutum sutura shine duk abu wanda ya kai girman kamar su doki ko sama da haka wanda za a iya sa a gaban mutum a yi sallah ba abun ake wa sallar ba Allah ake wa sallah amma nu ka sa kariya ne kada wani ya wuce ta gaban ka saboda muhimmancin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kada mutum ya wuce ta gaban ba mai sallah hali na farko kenan don haka haramun ne mutum ya wuce tsakanin mai sallah da suturarsa in kuma mutum ba shi da sutura amma akan kafe take ko akan takurma to tsakanin da yake mutum ba zai ƙetare ba shine tsakanin shi mai sallah da ƙarshen wannan tabarmar ko wannan kafin mun fahimci abu? yawwa idan bai sa sutura ba ke mun fahimci abu idan kuma babu tabarma haka yake a ƙasa to za ka iya wucewa ta gabansa amma haramun ne ka wuce ta gabansa tsakaninsa da inda yake sa sutura inda yake sa goshinsa mun gane don haka faɗin abin ba yawa ne da shi ba eh ba sai ka wani zagaye-zagayen yawo ba in dai mutum ka tsetare inda zai iya sa goshinsa to baka wuce masa sallah ka wuce ta gabansa da inda zai sa goshinsa wannan shine ƙetare sallah kamar da malam Uthaymin ya fito a kan mun ci abin insha Allah yau kuma akwai sauki sosai yau da kar ka tsananta wa kanka kawai dai ka wuce gabansa da inda zai sa goshinsa in babu sutura ko ba tabarma in ma akwai tabarma ko kafet ka wuce misali nan ga inda mutum zai sa goshinsa nan inda muka saba sa goshi ko karshen kafet din nan to ka wuce ta nan gaba kawai ba matsala baka keta za ka kuma sallah to Allah samu dace muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka a rayuwa waɗanda suka rasu a cikinmu a wannan kwanaki inda daga lokacin muka fara wannan karatu zuwa yanzu Allah madaukaki ya gafarta musu wanda ba su da lafiya kuma Allah ya ba su lafiya Allah subhanahu ta'ala ya gafarta dukkan al'ummar musulmi Allah mu duke gafarta wa babban malami da muka yi shi a sa'in dutse Allah subhanahu ta'ala ya ji kansa ya masa rahama Allah sa aljanna sai mako masa Allah hada fuskoki mu baki daya a aljanna Allah subhanahu ta'ala mu kuma da muka rage Allah ya sa mu mutu a musulunci mu mutu abin Qur'ani mu mutu abin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai kau da mu daga wannan hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kade shi Allah haɗa kanmu Allah samu na san juna Allah ba mu ilimi mai amfani da zai mana wato zai mana sababi na tsira a tashin kiyama ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين